السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله فاطر الأكوان وباريها ومسير الأفلاك ومجريها وخالق الدواب ومحصيها ومقسم الأرزاق ومعطيها سبحانه وتعالى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى والذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله سيد الأولين والآخرين الذي بعثه الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله عباد الله أوصيكم ونفسي بوصية الله تعالى القائل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون عباد الله إن على كل نفس وعلى كل مسلم أن يعرف شرف زمنه وقدر وقته ولا يضيع منه لحظة بغير طاعة أو قربه وأن يقدم أفضل الأقوال والآمال عباد الله اعلموا أن رأس مال العبد وأغلى شيء في حياته هو عمره فعليه أن يغتنمه وليعرف أنه كلما مضى يوم منه مضى بعضه ولكن من يستغل لحظات عمره فيما يقربه إلى رضا مولاه وخالقه عباد الله اعلموا أن الإجازة الصيفية التي يعيشها أبناؤنا وبناتنا هو فرصة طيبة لاغتنامها فيما ينفعهم من أعمال الدنيا والآخرة وعلى قدر صدق النية والحرص والمجاهدة يعينهم الله تبارك وتعالى ويبارك لهم في أوقاتهم فعلينا أن نصدق الله تبارك وتعالى حتى يعين أبناءنا وبناتنا في كل ما يقربهم إلى الله تبارك وتعالى وفي كل ما ينفعهم في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد عباد الله إلموا أن الإجازة الصيفية التي يعيشها أبناؤنا وبناتنا هي نعمة ومنة من الله تبارك وتعالى بعد طول دراسة وبذل وعمل وأن النفس تحتاج إلى ترويح فعلينا أن نعمر هذه الإجازة بكل خير ولا نفسدها ونضيئها ومن ذلك مما يعيدنا مما يعيننا على استغلالها أولا استغلال الوقت بالمشاركة في الدورات العلمية كحفظ القرآن ومراجعته وحفظ المتون والقراءة المفيدة وسماع شروح العلماء وحضور الدورات العلمية المفيدة في التنمية البشرية لرفع مستوى قدرات الفرد العلمية والعملية ثانيا الحرص على صلة الرحم وزيارة الأقارب والترويه عن الآل بالمباح من ذلك يعيننا الله تبارك وتعالى فعلينا أن نستغل هذه الإجازة التي وقتها كثير وزمنها كذلك كثير علينا أن نستغلها فيما يعود علينا بالنفع في دنيانا وأخرانا ثالثا تجنب السفر إلى البلاد والأماكن التي فيها ضرر على المسلم في دينه والبعد عن السرف والبذر في كل مناسبة وفي كل الإنفاق وليكن منهجنا في كل شيء التوسط فإن في ذلك حبا للنعمة وشكرا لمسلها سبحانه وتعالى عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي تعالى يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم آمين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين الذي بعثه الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى في كل عمل وقول واعلموا أن الله تبارك وتعالى سائلكم عنهما عباد الله اعلموا أن أكثر ما يعاني منه الشباب في هذه الإجازة الصيفية الفراغ واعلموا أن الفراغ في الأصل نعمة عظيمة إذا أحسنوا استغلالها ولا ينبغي للعاقل ترك شيء أو ترك نفسه بلا شيء مفيد يشغله بل عليه أن يحاول أن يقوم بشيء يفيده ويشغله في هذه الدنيا وإلا فإن الإنسان سيندم يوم لا ينفع الندم قول النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أخرجه البخاري فعلينا أن نستغل هذه العطلة الصيفية لأن زمنها طويل فلعلينا أن أن نشاور شبابنا وأن ننصحهم في كل ما ينفعهم ويعود عليهم في دنياهم وأخراهم بخير نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذلك اللهم بارك لنا في أمارنا وأوقاتنا وأصل لنا بناتنا وأبناءنا ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينشئهم على كل خير وأن يجعلهم صالحين بارين إنه ولي ذلك والقادر عليه هذا وسلموا وصلوا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقد أمركم الله تبارك وتعالى بذلك في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم فرج هموم المسلمين وكروبهم يا رب العالمين واقض عنهم ديونهم يا رب العالمين اللهم إنا على طاعتك يا رب العالمين اللهم اجعلنا قوما صالحين يا رب العالمين اللهم قربنا إليك يا رب العالمين اللهم إنا على كل ما يقربنا إليك يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أنواع مسلمين Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana wasiya cewa mu kula da lokacinmu kowa ya diba ya ga abin da ya aikata saboda gobe ranar alkiyama. Allah ya ce ya yi wallazi na amonu taƙullawa waltan gurrafsun maƙar da matlibat. Ya ku waɗanda suka ba da gaskiya ga Allah ku ji tsoron Allah kuma kowa ya diba ya ga me ya aikata saboda gobe amfani shi. Allah ya ce ku ji tsoron Allah lalle Allah ta'ala masani ne game da duk abin da kuke aikatawa saboda haka wajibi ne ga dukkan musulmi ya san darajar lokaci ya san girman lokaci kuma ya san gwargwadon lokacin rayuwar shi fa daga lokaci kaza ne zuwa lokaci kaza in ya wuce wannan bai ba san ina yake ba wajibi ne mutum ya san wannan lokacin da kake ciki ba to shine rayuwarka saboda haka bai kamata mutum ya tozartar da wani abu ba daga cikin lokacin rayuwar shi ba ko kaɗan kakka yarda ka tozartar cikin abin da ba zai amfani ka duniya ba ballanta na ya amfani ka ranar lahira kuma wajibi ne mutum ya gabatar da mafifitan ayyuka a cikin rayuwar shi mutum ya gabatar da mafifitan maganganu a cikin rayuwar shi domin Allah ta'ala sai ya tambaye ka dangane da waɗannan abubuwa sa'annan mu sani cewa jarin mutum a cikin rayuwa shine lokaci mafi tsadan abin da yake cikin rayuwarka shine lokaci sauraka duk lokacin da wata rana cikin lokacin ka ta wuce ko shi kenan wani sashe na rayuwarka fa ya wuce ba zai kara dawowa ba saboda haka sai mutum ya yi amfani da ainihi wannan lokaci da Allah subhanahu wataala ya bashi mai hankali kuma shine wanda yake cin riban lokutan rayuwar shi cikin abin da zai kai shi kusa ga Allah subhanahu wataala wannan shine mai cikakken hankali me za ka aikatawa wanda zai kai ka kusa ga Allah subhanahu wataala yasa ka samu kusancin Allah subhanahu yasa ka zamanto bawa makusanci ga Allah subhanahu wataala kowa yana kusa ga Allah to amma akwai kusanci na musamman Allah ta'ala yana kusa da kowa amma kuma akwai kusancin Allah subhanahu wataala na zabin Allah cewa kana kusa ga Allah wannan wata baiwa ce da kyauta da Allah ya ba sakamakon waɗansu ayyuka na kwarai da ka aikata sakamakon yawan sallah sakamakon ba da lokacinka gaba daya da yawan zikirin Allah da yawan karatun alkur'ani da yawan neman ilimi da kuma yin kasuwanci a bisa shari'a Allah subhanahu wataala da neman rayuwarka ta duniya yadda Allah subhanahu wataala ya tsara maka to wannan yana cikin abin da yake kai bawa kusa ga Allah ta'ala kuma shine cin amfanin lokaci din ɗan uwa musulmi mu sani cewa wannan lokaci na hutu mai tsawo na vacance da yaranmu maza da mata suke rayuwa a ciki mu sani cewa wata dama ce mai kyau wata dama ce mai kima wanda ya kamata mu yi amfani da ita cikin abin da zai amfani 'ya'yanmu maza da mata a nan duniya da kuma ranar lahira kuma da gwargwaron kyakkyawan niyanmu da gwargwaron kwaɗayi da gwargwaron ƙoƙarin da za mu badawa wurin yi masa abin da zai amfane su duniya da lahira da gwargwadon haka ne Allah subhanahu wataala zai taimaka masu ya ba su abin da zai amfane su nan duniya ya ba su abin da zai amfane su ranar lahira kuma da gwargwadon haka ne Allah zai bude masu kohohin alkhairi gaba ɗayan su sai mun yi kyakkyawan niyya sai mun yi kwaɗayi sosai wurin ɗora su bisa abin da zai amfane su sai mun ba da ƙoƙari to idan muka yi haka sai Allah subhanahu wataala ya taimaka mana su ma Allah ya taimake su sai Allah da mu da su gaba ɗaya ya buɗa mana ƙohohin alkhairi saboda wajibin mu ne mu ɗora su bisa godabi na ƙwarai cikin abin da zai amfane su a rayuwarsu ta duniya da kuma ranar lahira mu zanna tare a duniya kuma mu haɗu da su ranar lahira a cikin ni'iman Allah da raman Allah a cikin gidan aljanna wannan hutu da muke gani jama'a mai tsawo na bakansa da yara ke yi in mun kalle shi za mu ga cewa ni'ima ce ta Allah kyauta ce ta Allah subhanahu wataala saboda mi saboda yaran mu ba su samun lokaci cikakken lokacin da za su zannawa su koyi kyakkyawar tarbiyya su koyi ilimin addinin musulunci galibin yaran mu cikin yaran mu guda goma kashi tara cikin su duk ba su samun lokacin da za su karatun alkur'ani mai girma su haddace alkur'ani mai girma su san malunan alkur'ani mai girma su san hukunce-hukunce na ibada saboda gaba ɗaya karatun boko na lakwalli ya tafi da lokacinsu to kenan wannan hutun da ake samu na wata biyu da rabi zuwa wata uku dama ce kyauta ce daga Allah subhanahu wataala bayan an yi dogon karatu na wata takwas zuwa wani abu wata tara haka bayan an yi wannan karatun an ba da ƙoƙari an yi aiki torai tana bukatan abinda zai nishadantar da ita abinda zai sa mata farin ciki rai ba ta san ta tsaya ga abu guda a tsaya ga abu guda sai kaga abin ya ishe ta ko ba menene ko kuɗi kake samu kullum kullum kullum sai ka ji abin ya ishe ka wata rana sai ka kana ce mutane da Allah ya hakuri kai ka gaji kuma kuɗi ne za a baka haka rayuwa take to rai tana bukatan ta zanki canza wani abu zuwa wani abu shi yasa kaga Allah ta'ala bai ce bai ta sallah kadai ba bai ce bai ta azumi kadai ba bai ce bai ta yaki haji kadai ba saboda ibada ce muna son ta amma kuma sai mu gaji da ita saboda haka Allah ta'ala ya sharanta mana in mun yi sallah asuba sai mun yi wajen awa biyar ko shidda sa'an nan mu je mu yi sallah azhar bayan wannan kuma ba kai tsaye za mu yi la'asar ba ko ba ci gaba za mu yi da sallah ba sai mun dauki awa biyu da rabi zuwa uku sa'an nan ko mu yi wata sallah haka dan bayan la'asar haka dan bayan isha'i ka dibi lokacin da ke akwai mai tsawo tsakanin isha'i da asuba babu wata ibada ta dole da Allah ya wajabta maka sai dai ta nafila wanda in kai za ka samu lada to haka duk ibadodi dan adam baya so ya rike abu guda daya gashi yake da shi shi yasa hikima Allah Allah ta'ala sai ya rarraba mana lokaci sa tazara tsakanin wannan lokaci zuwa wannan lokaci to rai tana bukatar irin wannan ke da irin wannan tunda an yi karatu an gaji shi yasa zaka ganin yaro galibin yara suna gajiya da karatu ko ma wani iri ne ko na Qur'ani ne ko na karatun boko ne suna gajiya yau da gobe a ce kullum sai ka je ka je tun da sai sai shafi ko karhe da ka taso ko karhe bi ma kuma gobe haka nan sai mutum ya gaji bai ki ba a ce yau ba alakwal girar da ba a zaga yara suna jin daɗi saboda mi abin ya isa a ce kullum sai a yi shi wani yaron ba bai ki ba a ce an bari gaba ɗaya saboda ya gaji da zuwa to kaga wata hikima ta Allah sai Allah ta'ala ya kawo irin wannan lokaci wanda yara za su tsayawa su huta su sake su samu walwala a cikin rayuwarsu su ƙara tunani mai kyawun hankalinsu ya ƙara kwantawa to da haka ke da wannan lokacin kamata ya mu rayar da shi da dukkan abin da yake alkhairi ne saboda haka ya kamata mu rayar da shi da abubuwa masu tarin yawa daga cikinsu na farko ya kamata lokacin nan na dogon hutu na bakan da yaranmu ke yi mu ci amfanin shi a cikin saka yaranmu a cikin wato yin karatuttuka irin na ƙarin ilimi kamar har nan alƙur'ani mai girma mu sanya su karatuttuka irin waɗanda ake ƙirƙirowa a cikin wannan lokaci don har dan alƙur'ani mai girma saboda wani yaron bai samun dama na ya haɗa alƙur'ani a cikin wato lokacin lakwal wani yana da ƙoƙari duk asabar ko ladi ya je kuma ya harda ba harda ba ta zannawa saboda lokacin da yake da shi na karatu alkur'ani ba ya da yawa wani ba ma ya zuwa ba ranar lahadi ba wani kuma ba ma ya zuwa gaba daya sai yanzu ne idan an shiga wannan mahaifin shi zai kama shi ya kai shi makaranta to dama ta samu ta aini yadda yara za su yi hardan alkur'ani mai girma waɗansu kuma masu ƙoƙari a lokacin lakwal ɗin sun yi harda sun haddace abu mai yawa wani ya haddace izihi wani biyu wani uku wani hudu wani biyar wani goma ba da kokarin ya yana lafal din kuma yana karatun alkur'ani amma hadda ta ki zamnawa saboda mi babu isasshen lokaci to ga lokaci wanda za a sanya yara domin a yi musu muraja'a a yi musu bitar karatun da suka hardace domin a samu ya zamna kuma daga yanzu in ya zamna insha Allah ta'ala shi da kanshi yaro zai samun makanshi lokacin da za a zan diba karatun shi ko da an dawo lafa aga dama ce dama ce ta yaron da bai san baki ba a samo mai malamin da zai koya mai yadda ake tada baki ko na karatun addinin musulunci ko kuma na karatun boko dama ce ta haddar littattafai kanana kanana ga yara irin su usulul talata irin su kashfu shubuhati irin su alqawaidul arba irin littattafai su arba'una hadisa ga wanda bai haddace ba irin har da littattafai ƙanana ƙanana na hadisi waɗanda ba manya ba ne sosai ba kamar su umdatul ahkam kamar su bulugul maram waɗannan duk dama ce ta yara su zo su hardace abin da Allah ya sauƙaƙe masu irin kuma mataninnuka littattafai ƙanana na ilimi kamar ilimin hadisi ilimin fiqhu ilimin aƙida da sauran littattafai ƙanana waɗanda cikin wannan gajeren lokacin yaro zai hardace abu mai yawa duk dama ce dama ce ta abar yara su halarci wuraren karatun malamai domin su ji ƙare-ƙaren bayanai game da addinin musulunci su koyi hukunce-hukunce na addinin musulunci a cikin wannan lokaci da kuma halartar waɗansu karatuttuka na zamani waɗanda na ƙarin ilimi ne yaro yana da masaniya kaɗan a kansu to sai ya shiga ciki domin ya ƙara ilimi ya ƙara wayewa kamar karatun sanin na'ura mai kwakwalwa yanar gizo da sauransu duk da abubuwan da suka shafi waɗanda abubuwa ko su ƙere-ƙere ko su sana'o'i ko dinke-dinke ko gyaran motuna ko gyaran motoci ko wani aikin gini ko wasu abubuwa ne duk dama ce da bai kamata bar yaro ba da saye balo da rana balo da marice balo kai da dare ma in ya ga wuta sai ce a zuwa yi balo ba yi da aiki sai balo ya kamata in ya yi kwallon nan da saye to ta isa haka nan kuma ko kuma a hana shi ma in ta saye saboda ya ne ma aiki saboda ya je ya karatu can wani lokacin ya samu kwallo bai kamata ta zama kullum ba ta maka yawa yaro domin kwallon da ya kamata kullum a ce mutum na ta wanda sana'a shi kwallon ne ta koma sana'a ka bace ta ka kana ne saboda nishadi kakka bai ta kwallon sai ka bata lokacinka haka in ka samu ɗan lokaci ka je ka yi duk kwana uku ka yi guda in ta kama ka in dole sai ka yi duk kwana uku ka yi guda ta isa ka na amma kullum a yi kamar motsa jiki ne kace kullum sai ka yi kai ta gudu kai ba sana'ar ka kai ba dan kokowa ba kai ba dan kwalla ba kai ba dan dan dan ba babu wani aiki da kake wanda yake bukatar nan motsa jiki sai maka yawa sai ga ya cutar da kai saboda ka ana son sa'atan fasa'a lokaci bayan lokaci sai ka zaki gudanar da waɗannan abubuwa da haka kenan yana da kyawu a ribanci wannan lokaci ga yara cikin abin da zai kawo masu ci gaba a cikin rayuwarsu ba abin da zai maida su baya ba ba kyale su ba a lokacin lafiya kama babu komi sai na kula cikin rayuwa a akwai abubuwa da yawa wanda dama ya kamata a ce cikin lokacin lafiya yaranmu suna ta sanin waɗannan abubuwa suna koyon su na biyu kwaɗayin yaro a gwada mai ganye shi ya koyi sadar da zumunci duk wannan dama ce wadda da can babu ita yanzu ta samu sai a zangi kama shi a gwada mai wannan kanan uba ne wannan kanan uwa wannan magajin uba wannan haka ne wannan dangi ne wannan yan uwa ne ya zanki ziyarar su domin ya samu lada domin ya san cewa ba haka kada yake rayuwa ba rayuwa ba karatu kadai ne ba akwai kuma kulawa da yan uwa da makusanta da kuma dangi sa'annan kuma wajibi ne iyaye su saman ma yaransa abinda zai faranta musu rai a cikin wannan lokacin abinda Allah ya halatta ba wanda Allah subhanahu wataala ya saba musu ba kamar yawo da su wurare waɗanda wurare ne masu kayatarwa masu birgewa masu ɗaukar hankali wanda cikin su babu sabon Allah a ciki sa'annan mu sani cewa shigar da farin ciki a wannan lokaci ga iyali yana da lada mai girma saboda yanzu kuna da damar gaba ɗaya a zanna cikin gida a yini tare a kwana tare to ya kamata a zanki shigar da farin ciki a zanki zuwa da abubuwa irin na farin ciki a cikin rayuwa in mutum ya ga zai samu lada mai girma wurin Allah subhanahu wataala sa'annan mu sani cewa ya kamata musulmi ya nisanci ya kaurace ba wato zuwa garuruwa lokacin ba kansu mutum ya ce wasu garuruwa kasashen da suka ci gaba masu wadata masu kuɗi masu arziki da yawa za ga mace ya kwashi matan shi da biyan shi gaba daya an tafi turai a yi wata ɗaya da rabi ko a yi wata biyu ma gaba daya to kaga wannan zai cutar da saboda al'adun wurin ba irin naku bane zai cutar da yara yara suna iya dawowa ba tunanin sa ya saki kana ganin kaya abin da zai nishadantar da su ya burge su su dan saki su ji daɗi ga ransu su kuma tunaninsu ma gaba ɗaya ya canza sun dawo ba su da ra'ayin yin karatu gaba ɗaya haka ka cutar da su saboda sun kallo wasu abubuwa ka dawo da sunan kana nan da su amma tunaninsu na can su a zo a koma karatun lakwal ɗin kana ganin kamar lakwal suke amma tunaninsu da ya koma can su ba su samu lakwal ɗin ba kuma sunan suke rayuwa sun bar waɗancan suna ta tunaninsu saboda haka sai a guji tafiya ƙasashe waɗanda yaro halayen shi da tarbiyyar shi tana iya rugurgujewa ta lalace ba ma sai kasashen turawa ba ko da kasashe nan makwabtanmu da yadda ba ta yaya ya kamata a diba a gani yaro idan ya je can kwazon shi da kokarin shi zai ragewa ko ko zai karu sai an yi nazarin wannan sa'an na tsaye da shi da kuma waɗansu wurare waɗanda ba ba garuruwa ba ne waɗansu wurare waɗanda ba su da kyan gani a cikin su akwai bata tarbiyya a cikin waɗannan wurare akwai bata halayen yaro bai kamata a tsaye da yaro waɗannan wuraren ba sa'an nan kuma a guji ɓannar dukiya da bata ta a lokacin da ake ba yaro kuɗi a lokacin wasu bukukuwa saboda kunsa wato cikin wannan lokacin ne za ka ga an jinkirtar da bukukuwa sai za a su bukukuwa na aure irin wannan ɓannar dukiya da kashin kuɗi da ake ya kamata a bari ya kamata musulmi ya zamanto tafarkin shi na kashe kuɗi ya zamanto matsakaici ne muke da aya da Allah ya ce wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yuqtiru wa kana baina zalika qawama muke da wannan aya cikin alqur'ani Allah ya ce waɗanda in sun kashe kuɗi ba su wuce iyaka ba su banna sannan kuma ba su mako a saki kuɗi a yi sabga kowa ya ji daɗi amma ka yi banna ka wuce iyaka domin Allah ya ce wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin Allah ya ce kar ku wuce iyaka wurin kashe kuɗi domin Allah ta'ala ba ya san masu wuce iyaka wurin kashe kuɗi kuma Allah ya ce wala tubaddil tabdira kada ka bata dukiyarka kai ta watsar da ita haka nan ba tare da wata fa'ida ba sai ka guji bannan kuɗi da dukiya a cikin irin wannan lokaci na dogon hutun da muke ciki lokacin da muke sabbogi ya kamata irin waɗannan abubuwa duk mu kaurace musu domin in muka yi haka to mun gode ma ni'imar da Allah ya mana sa'annan kuma Allah ta'ala zai rike mana wannan ni'ima da ya mana domin Allah ya ce la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la shadid sa'annan mu sani ya uwa musulmi mafi yawan abinda matasa ke fama da shi a cikin irin wannan lokaci shine wadataccen lokaci da ke abu tun daga safe har kwana babu komai wani na dole akan yaro to shine matsala shi kuma wannan isasshen lokaci a ce ka tashi tun da safe har rana ta fada haka kwanta babu wani abu na dole akan ka sai abin da kaga dama to nema ce idan mutum yayi amfani da ita yadda ya kamata saboda haka bai kamata mai hankali a cikin ‘ya'yanmu ba a ce ya zo ya barkan shi ba tare da wani abu mai fa'ida ba wanda zai ɗauke mashi hankali ba. Domin annabinmu, sallallahu Alaihi wasallam, yana cewa nemomi guda biyu a cikin mutane, mutane suna wargi da wasa suna bar su su lalace, ba su cin unwaninsu. Nemomin guda biyu shi ne lafiya da kuma lokaci isasshe. da Allah ta'ala ya baka lafiya to ya baka dama ta kai abubuwa da yawa a cikin rayuwa idan Allah ya baka isasshen lokaci kamar yara kanana waɗanda yanzu ba sai saure ba to suna da lokaci saboda ba su da wani nauyi a kansu to galibi mutane duk bari suke lokacin ya zo ya wuce kai ba baka yi amfani da wannan lokacin naka wurin addinin ka baka sa addini sa'an rayuwar ta kama ka bar ta lalace kai ne bin mata kai ne zuwa waɗansu wurare waɗanda ba su da amfani gare ka kai ne shaye-shaye kai ne ɗauke-ɗauke kai ne ɗaukan magana kai ne zaman banza wanda ga rayuwa Allah ya baka da lafiya ya kamata ka ci ribarta ka tashi ka yi aiki in kai ba ɗan mawadata ba ne to ya kamata ka tashi ka nemi aikin da za ka yi in kai ɗan mawadata ne to bai kamata ka ta zaman banza kana jiran mahaifinka ba kana jiran ai tun da dai mahaifinka na da waye ce ma lokacin girman ka har yanzu duke na gidanku ka yi amfani da wannan lokaci ka je ka nema abin da za ka yi in ba haka ba sai ka yi nadama nadama da ba ta da amfani gare ka Allah subhanahu wataala ya sanya mana albarka cikin lokacin mu gaba daya Allah subhanahu wataala ka sa mana albarka cikin rayuwar mu kuma Allah ka gyara mana yaran mu maza da mata ya Allah Allah ka tada su akan yin alkhairi ya Allah Allah ka sanya su yara na kwarai masu da'a da biyayya ga iyayen su ya Allah Allah ka taimake mu ya Allah ka raba mana asiri duniya da lahira ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci ya Allah Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu ci maka mai albarka Allah ka ba mu damunar da bauta ganin irin ta bai Allah Allah muna roƙonka ka ba ka san mu lafiya lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali ya Allah Allah ka hada yan kasan mu ya Allah Allah ka samu rungumi juna mu so junan mu ya Allah ka raba mu da keta da kiyayya tsakanin mu ya Allah ka raba mu da bakin ciki tsakanin mu ya Allah Allah ka samu so alkhairi ga yan uwan mu ya Allah Allah ka kara mu musulunci girma da daukaka ya Allah ka kara mu kafirci rushewa da wacewa ya Allah Allah ka shirye matasan mu samarin su da yan matan su ya Allah yan kasuwan mu matsalolin da suke fama da su ya Allah ka kawo musu karshen su ya Allah matsalolin da talakawa ke ciki Allah ka fita su daga ciki ya Allah Allah ka kawo musu karshen su ya Allah sai ya tsaye da sallah